أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala wannan shine zama na sha takwas ko na sha bakwai a wannan rana na 23 ga watan 1 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Rajab na wannan shekara ta 1446 hijiriya to za mu tashi daga inda muka tsaya in ba manta ba muna kan babi na temama mun gama bayanin sharuɗanta hukuncinta dalilanta to yau kuma insha Allah za mu tashi akan magana yadda ake yin temama ɗin za mu karanta ga baki ɗaya kafin sai mu zo mu nuna ta aikace practical kenan yadda kawai ake yi amma za mu so makarantawa tukunna to malam ya ce bismillahir rahmanir rahim wata yammum bi sa'idi tahiri ana yin taimama ne bi sa'idi tahir wato da ƙasa wanda yake mai tsarki wa huwa ma zahara ala wajhil ardi shine duk abin da yake kan wannan ƙasa ɗin kamar mu yi maganan wannan min turabin na daga ƙasa au ramlin ko yashi au hijaratin ko dutse au sabakatin ko kuma ƙasar kanwa to ka yi ta ƙarawa ma a kan wannan har ƙasa na kuza har ƙasa na kawalin mun gane kun ka je ta nan gabashin nan wuraren inda ake iban kawalin din ai daga ƙasa ne kawai ga ta nan to tun dai yana kan ƙasar kan ƙasar nan to abin yin kuza ne ai abin yin temama ne mun ce amma ba za ka yi temama ba in da wannan ko da ƙasar ne ƙasar mu na nan in dai wani san'atul adami wato ya shiga cikin na'ura na ɗan adam to wannan ba za ka yi temama da shi ba ko da a ce ƙasan ne sai an yi blog da ita blog na ƙasa amma an ƙona to wani wanda aka ƙona nan ba za a yi taimama a kai ba amma sauran duka za a yi taimama a kai to ya ake yin taimama ɗin shine mala ya ce yabribu biya dai arba yana ɗora hannunsa a kan ƙasa ɗaya an ce yabribu a nan ba wai yana dukan ƙasan ba a'a yana ɗora hannunsa a kan ƙasa bayan ta'allaka shay'un idan aka samu wani abu ya makale a hannun na faba kuma na ban khafifan sai dan kakkaɗe shi kakkaɗewa mai sauki summa yamsahu bihima wajahu da hannayen nan nasa guda biyu sai ya shafi fuskan shi gaba ɗaya da shi kullum dukkanin fuskan zai shafa zai bibiyi ko ina a fuskan ya tabbatar hannunsa ya taɓa wannan waje ɗin to ya gama da ɓangare na farko kenan sun mai yabribu biya daihil arda sai ya sake ɗora hannunsa a kan ƙasa ya sake ɗagowa fa yamsahu yumnahu bi israhu sai ya shafi hannun damansa bi israhu da hannunsa na hagu yaj'alu asabi'ahu asabi'a yadihi al-yusra yana sanya yatsun hannunsa na hagu ala atrafi asabi yadihi yumna a saman ƙarshen yatsunsa na dama atraf shine nan to wannan hannu na hagu zaka sanya shi a nan hannu na dama haka zai tafi mun gane ko summa yamurru bi summa yamurru asabi'ahu ala zahir yadi ala zahir ala ala zahir yadihi sannan sai ya tafi da hannun nan wato shi ya tsora na hagu a kan dama ya sa nan to sai ya taho da shi haka mun gane ko zira'ihi wa qad hana alaihi asabiya wa alhali ya dan tankwara wannan yatsun na hagun ya tankwara su haka yadda zai kamar ya kama hannu na dama kenan shine hana ya dan lankwasa su haka yawa wa qad hana alaihi asabiya hatta ya bulgal mirfiqain har sai ya iso gwiwa hannu sai ya iso nan lokacin da ya iso nan summa yaj'alu kaffahu sai ya sanya kaffa kaffihi yaj'alu yaj'alu kaffahu ya sanya tafin hannun ala batini zira'aihi min ɗayi mirfiƙaihi ƙariban alaiha hatta ya ku'a lokacin da ya taho nan to sai ya sanya wannan tafin hannun shi kuma haka shi wannan shi ne tafin hannu nan kuma tafin yatsu to zai yi wannan yana taho da shi har ya zo kan ku'u nan shi ne ku'un hannu min yadi hilmin na na wannan hannu na dama summa yajri summa yajri batina kaffihi ala zahiri bahan yadihi sannan zai taho har ya zo kan wannan tafin hannu ɗin mun gane ko to ya gama da shafan hannu na dama kenan malam ya ce summa yamsahu yusra bil yumna haka za to hakan nan ma in ya zo na hagun bayan ya yi haka ya taho da shi nan ya dawo nan to sai ya koma da wannan na daman shi kuma ya shafi bayan hannun sannan sai ya shigo ciki shi kenan ya gama da hannun shi ne ya ce su mai yamsa yusra bil yumna haka za fai za balagal ku'a lokacin da ya zo wuyan hannu masaha kaffa hul yumna bi kaffi yusra sai ya shafi tafin hannunsa na dama da tafin hannunsa na hagun nan ila akhir atrafi har zuwa ƙarshen yatsunsa to malam da ya ce ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه wannan bayani da malam ya yi shine bayanin da ake shine yanda ake yin shafa to amma da a ce mai yin taimama da ya zo sai ya shafi hannunsa na dama bil yusra da hannunsa na hagu wal yusra hannunsa na hagu kuma ya shafe shi biliyumna da hannunsa na dama, kaifa sha a duk ta inda ya yi, wata ya tsara ya fi sauƙi a gare shi, wa au aba ya gaggama wannan shafa ɗin la'ajiza a huda ya isa shi. Ba wai sai ya biyan da muka faɗa a farko ba, da ya ɗora hannunsa a abin na ƙasa na biyu, kawai yana ɗagowa shi kenan ya yi haka ya yi haka nan ma ya haka ya yi haka sai sallah. shine wa au'aba ajza'u tayassara wa au'aba yafi sauki sannan kuma ya gaggama ko ina da shafa wannan ya isar mishi to malam yace wa idza lam yajid al junuba idan mai janaba aw al ha'id ko kuma mai mai mai daukewan jinin al'ada sai ba su samu alma a ruwa ba liduhur domin tsarkin da za su yi to a wannan lokaci tayammama dukkanin waɗannan su yi taimama wa sallaya su yi sallah mun gane ko ba su da hujjan cewa ai babu ruwa saboda haka janaba ta same ni babu ruwa zan jira sai lokaci kaza a'a su yi taimama su yi sallah fa in wajada ma'a idan sun samu ruwa kuma ta tahara sai su yi tsarki wato abinda za mu gane a nan ita ce mamafa tana halatta maka abinda da wannan rashin abinda wannan janaba ko abinda ya haramta maka tana halatta maka yin sallah ne ba wai tana ɗauke tsarkin ba ne shi yasa aka ce idan aka zo bayan sun yi sallan nan sai kuma gashi sun samu ruwa to a wannan lokaci ta ɗahara sai su je su yi wanka walam ida ba za su dawo su mayar da ma sallaya abinda suka riga suka sallata ba yawa tun da sun already sun samu ruwa a sun yi temama sun yi sallah ruwa ya zo ya samu sai su yi tsarki su yi wanka na janaba ko wanka na haida shi kenan sai ba za su dawo da sallah ba za su sake yin sallah ba an riga an wuce wannan waje din yawa shine wala mi ida ma sallaya to wannan kenan wala ya da rajul imra'atahu mutum ba zai taki matan shi ba allatin qata an hadamul haid wanda jinin al'ada ya dauke mata aw nifasin ko kuma jinin biki ya dauke mata bi ta dahuri bi tayammumi ta dalilin ta yi tsarki ta hanyar taimama jini ya dauke mata na al'ada ne ko kuma na biki ne babu ruwa sai ta yi taimama to shi namijin ba zai je ya take ta ba mun gane ko hatta ya ji da minal ma'i har sai ya samu ruwa wanda mata a harbi hilmar atu wanda wannan matan za ta yi tsarki da shi na farko kenan. Summa sannan kuma ruwan nan da zai samu bayan wanda za ta yi tsarki da shi yanzu sannan ya samu ruwan da ma ya taɗa harani bihi wanda za su yi tsarki da shi ga baki ɗaya jami'an shi da ita kafin nan ya ce zai take ta. Malam da ya ce, wafil babil jami a can babil jami ƙarshen littafi, eh akwai shai'un wani abu masa'il taimama daga matsaloli na taimama wanda in an je can za a tattauna. To, kaga abin da za mu fahimta a nan, ita wannan taimama ɗin nan ana yin ta ne domin ta ba da dama a yi sallah. Domin ta ba da dama a yi sallah. Inda ba don da ba da dama a yi sallah ba wannan wato za a jira har sai an samu ruwa. Sannan kuma ya taimama bai ɗauke tsarki na ruwa ba, a shi dai ya ɗauke wannan ya ba da dama ne domin mutum ya yi sallah. Wannan shine abu na farko. kaga a wannan lokaci baka da wani hujjan cewa har yanzu muna neman ruwa mun yi maganan wannan na in ruwa ina ruwa daga farko ne zai sallah farko ko tsakiya ko karshe in dai babu ruwa kaga shi sallan nan dai bata gudu maka ba ala ayyata halin koda da janaba a jikinka dole sai ka yi ba za ka bari har lokacin ta ya fita ta dalilin rashin ruwa ka ce baka yi sallah ba To ita ce mama wato al'amura ne guda hudu kawai a cikinta, sannan inda ake shafa kuma waje biyu ne kaɗai a jikin mutum. Al'amura guda hudu shine na farko za ka yi niyyar halatta sallah, halatta abin da da wannan janaba ya haramta. Mun gane ko? Ba kuma dole sai janaba ba, ana yin taimama ma ai a rashin alola. rashin ruwa a lola zai sa a yi taimama kayi bayan gida zo kayi tsarki ko da na turbaya ne ko kuma tsarki na ruwa za ka yi taimama domin ka yi sallah to shine abu na farko shine bugun ƙasa na farko shine ɗaura niyya wajen ɗaura niyya nan kana ɗaura niyyan istibaha wato halatta wannan abin da da shi wannan janaba ya hana za ka ɗaura niyya a lokacin da za ka yi taimama ɗin. Wato aiki da wancan hadisi na innamal amalu bin niyyati. To niyyan ya ne ake kullata. Eh za ka kulla niyyan halatta abin da janaba ya hana ko kuma abin da rashin tsarki ya hana. To daga nan sai ka ɗora hannunka a kan ƙasa. Shi ne na biyu. Kana ɗorawa ɗin nan in ka ɗago in akwai abin da ya makale na daga ciyawa wane ne shi aka ce ka kakkaɓa hannunka haka in ko babu shi kenan kana ɗagowa ba za ka ce fa yau yanzu za mu yi kurkuren baki ba to da me za ka kurkure ba ruwa ba ne kana ɗagowa kawai sai ka bi fuskanka a wannan fuskan shi kuma za ka bi shi yadda kake bi na alola inda akwai irin tattare-tattare na goshin nan za ka tabbatar ka sa hannunka ko ina ya bi da ƙasan leɓenka da ƙasan hancinka duka ko'ina da ko'ina an bi kuma so ɗaya. Sai ka sake maida hannunka, wannan maida hannu na biyun nan sunna ne, na farkon shi ne farilla. Kana mayarwa na biyu in ka ɗago, to shi ne ya so ma shafan hannun damanka. Ka gaggama shi ga baki ɗaya sai ka shafi na hagu, ka gaggama shi, shi kenan babu abin da ya rage a wannan waje sai sallah. Na. in ka haɗa da hannayen duk ajza'ahu in kai ma shafan daga fuska kawai sai ka zarce zuwa hannu ka gaggama biya yi a taimama ta yi mun fahimci wannan ko to sai kuma yau wanda shi kuma ba shi da hannu fa shi kuma ya zai yi to sai ya sa wani ya yi mishi ba shi da hannu ma da da zai shafa gashi ba zai iya shafan ba eh gashi abin taimama ta kama shafa ba zai iya shafa hannun ba mun gane ko to sai sa wani ya shafa masa wani ya yi masa taimama din mun gane ko kamar yadda ai zaka yanzu mutum ba shi da lafiya ai zaka iya yi mishi alola to shi ma wannan ba zai iya yin wannan ba to sai ka yi masa taimama din yawa in kuma ba shi ma da hannaye kuma shi kuma ga baki ɗaya gashi kuma taimama ta kama shi gashi kuma babu wanda zai yi masa taimama din malam ya ce to ya timurmusa kanshi kawai a ƙasa ya tashi yi sallah sallan nan dai da ake magana a kanta dai bata faɗi ba kuma ga substitute in babu ruwa ga wannan a janaba ne ga ƙasa kaza ne ga kaza kaza ne ga kaza to amma fa ka sani yau kuma sai ga mai janaba gashi yana da ruwa shi kuma ruwan ba zai ishe shi yayi wanka ba mun gane ko kuma yana da iko akan taɓa ruwan amma ga ruwa shi kuma ruwan ba zai ishe shi yayi wanka ba to na sai yayi alola kaga ba zai yi alola ba sai kuma zai yi taimama din shi kenan tunda ruwan ba zai ishe shi ya yi wanka ba ya kamabu wato abinda za mu gane shi alolan baya ɗauke wancan hukunci na tsarkin da aka faɗa yawa da ba ana yin taimama saboda babu ruwan alola ba ko kuma babu ruwan wanka to yanzu ga ruwan alola babu ruwan wanka ruwan da yake da shi zai ishe shi alola ma ba zai ishe shi wanka ba na janaba ko na lifasi ko na haida to shi kenan yace ma kawai ya ci gaba wallahu a'lam nan za mu kwana insha Allah gobe za mu tashi a sabon babi abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam kamar taimaman da aka yi na wannan sallah eh yana halatta a wa sallan farilla na wannan lokacin kawai misalla a ce a zahar da la'asar ya kan a zahar kawai eh in la'asar ya zama sai mutum ya sake ko kuma duk zai iya a zahar da la'asar a sallah a zai kowace sallah sai ya yi mata taimama inda kawai aka ce zai iya haɗawa shine wanda salloli suka taru a kan shi zai biya mun gane ko salloli sun taru a kan shi zai biya to wannan iya yi taimama ɗaya tunda a lokaci ɗaya zai wancan sallolin sai ya yi amma in gashi ya yi azahar to zai jira lokacin la'asar ma in ta zo sai ya sake yin wannan taimama ɗin ya yi saɓanin alola wanda in kai za ka iya ta yin sauran salloli ɗin kana jira muddin alolan ba wai karyewa ce ba kuma duk abin da yake karya alola shi ma ya karya taimama eh abin da yanzu in ka yi alola kafin ka yi sallah sai ka yi wani abu wanda za a ce alola ta karye to ita ma wannan a wannan taimama ita ma ta warware ga baki ɗaya sai ka sake yi kafin ka yi sallah yawa hukuncin su duk ɗaya ne a waɗannan wurare ɗin wa alaikum salam na eh eh eh na wato ok kai kana tambaya kenan a ina zai yi taimama din gashi taimaman ta kama shi shin zai yi taimamansa daga gida ne ya zo masallaci ko kuma sai ya zo masallaci zai yi taimama mun gane ko kafin ya shiga sai ya zo masallaci inda ƙasan shi na ƙarshe yake a nan ne zai yi taimama a zai bi jam'i kai zai bi jam'i ya zo kamar ka zo nan gaban masallaci me ka fi minti ɗaya ne ma a yi taimaman gaba ɗaya ya ka zo gaban masallaci kafin ka shigo inda siminti yake to sai ka yi taimaman ka a nan wajen kawai sai ka shigo ka yi abin nan ka bi jam'i ka yi sallah eh eh, duk abin da eh, taimaman ita da ta halatta a yi sallah da ita to ai ta halatta a yi komai da ita na ibada yawa to saboda haka amma wajen yin ta shine lokacin da za a yi sallah kuma a wajen da za a yi sallah to saboda haka in taimaman ta kama ka a gida sai ka gangaro zuwa masallaci kafin ka inda ƙasa ta ƙare to a nan ne za ka yi taimama sai ka shiga masallaci ka yi sallah yawwa wa alaikum salam na eh na a can karatun baya kuma mun ji shafan daga nan zuwa nan farilla ne wannan eh wannan daga nan zuwa kuku farilla ne to a wani bugun mutum da shigar da shafan kukun nashi
Eh, bugu eh, to shi a shafan hannu mun gane ko a shafan hannu daga daga eh, daga nan shi wato suna da bambanci da na alula tukunan mu fahimci wannan shi a timamma daga nan din zuwa nan shine yake farilla daga nan zuwa nan shine sunna alula daga nan zuwa nan shine sunna daga nan zuwa nan shine farilla to sannan kuma a temama bugu na farko wanda za a shafi fuska eh, bugu na farkon shine bugu na farilla wanda za a shafi fuska da shi sannan bugu na biyu wanda za a shafi hannu da shi shine sunna to shin abinda shi ma ne yake magana a kai a wannan lokaci ne a bugu na farko ne za a shafi hannu zuwa nan tunda shine tunda wannan farilla ne ko kuma a bugu na biyu a bisa abinda muka karanta a yanzu a nan na shi mai risala za a shafi wannan hannu daga nan zuwa nan ko kuma daga nan zuwa nan ɗin a bugu na biyu ne amma akwai malaman da suke cewa tun da shi wannan eh, shafan daga nan atraf zuwa eh, eh, wuyan hannu yana farilla ya shiga can cikin bugu na farko saboda a yi farilla da farilla da shi a bugu na farko amma ala ayyati halin kamar yadda na karanta dai a cikin wani sharhi na kan wannan karatu din shine duk yanda aka yi inda an yi shafan yayi wallahu a'lam amma da akwai ƙarin bayani za ka ƙara mana a kai eh idan ka bugo na farkon su ne suke fanta sai ka yi haka tukunna
fuska sai ka shafa nan sai ka tafi fuska mm.
in kana son in kana son kai bugu biyu fa kenan amma mai son kai bugu ɗaya kawai kai tsaye bai tafi fuskar sai ya wuce kamar yadda ka siffanta eh kawai shi kenan bambancin ke bambanci amma idan za ka yi bugu biyu to ka san fa bugu biyu sunna ne sunna kuma ba zai ɗauki farilla ba to kana bugun farkon nan shafe
hannu hannunka kafin ka wuce shi na kai sai ka yi fuska in ka san biyun kuma sai ka ɗauko shi kuma shi fatin daga nan kamar yadda san alwala ɗin ba kayan nan a sunna ba da ka zo farilla ina shi daga nan kake fara wanko a nan da shi ba to shi ma ka zo bugu da biyun ka ɗauko shi tun daga sama ka sake
har ƙasa har har gwiwa wannan dai bayanin ka wallahu ta'ala a'lam.
alhamdulillah Allah ya taimake mu za mu tsaya a nan idan da akwai mai tambaya sai ya gabatar in kuma babu sai mu yi addu'a
kamar da ke nuna wata ɗauke komai da komai har ƙwar'ani ma za ta ɗauka shi ne Eh, in a lokacin ne ba eh, amma ba za ka yi taimama ka ce to bari na yi taimama domin karatun alkur'ani domin da sallah ne yawa yanzu ma ka yi sallah kafin abin nan za ka iya sadar da ita yawa domin shi ai yana da lokaci ai it- shi ba shi da lokaci amma sallah ita tana da lokaci wanda ba a so lokaci ya fita ba a yi ba ya amma wannan har za ka je ka nemo ruwa duk inda yake ka zo ka yi tsarkinka kafin ka karanta shi
Qur'ani kuma ba cikakke ba a ba ci- eh, ba cikakke ba صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما